بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren 26 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 28 ga watan februari shekara ta 2011 wannan shine kasar na shida daga cikin jeren tafsirin alkur'ani mai girma daga tafsirin ainihin wato a umdatu tafsir anil hafiz ibn kafir wallafar babban malami الشيخ العلامة المحدث المفسر أحمد محمد شاكر الله يغفر تامس باكيدا in ba manta ba har yanzu shimfiɗar wannan tafsiri muke karantawa wadda ta kawo mu zuwa ga kalimatun ibn kafirin bi sha'nil isra'iliyat wasu maganganu da ibn kafirin ya dangane da riwayoyin da ake samuwa daga malaman isra'iliya mun yi bayanai ka koma karatutukan baya za ka samu gamsassun bayanai waɗanda muka yi akwai ƙa'idoji dangane da ɗaukar maganganu da fassarori da ake samuwa daga malaman bani isra'ila muka ji cewa daga cikin waɗannan ƙa'idojin wanda shi kanshi ibnu kafir ne ya kawo a cikin hadisi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato umarce mu da cewa babu laifi za mu iya ba da labari daga ainihin ahalul kitabi sai ibnu kafirin yake cewa amma ba akwai ka'ida dangane da fahimtar wannan hadisin shine duk abin da ke hannunmu wanda muka san ingantacce ne sai yawan ya yi daidai da abin da su ahalul kitabi suka faɗi to babu laifi wannan mu faɗi daidai ne gaskiya ne sannan duk abin da ya zama sun faɗa amma ya saba abin da ke hannunmu to ya tabbata wannan abin ƙarya ne sannan sai kuma abin da ya zama shari'ar musulunci ta yi shiru game da abin da su suka faɗi irin wannan shi kuma ba za mu ƙaryata shi ba kamar yadda kuma ba za mu gaskata shi ba malam ya ce kuma mafi yawancin irin waɗannan za ka bincika ka gaba wata fa'ida tattare da su to bayan da muka ji waɗannan maganganu Ahmad Shakir ya nashi ta'liqin sai kuma a yanzu shi malam Ahmad Shakir zai bi tafsirin Ibn Kafirin wurare mabambanta yana ɗauko maganganun da shi Ibn Kafir yayi game da ya ake sarrafa irin waɗannan maganganu da aka samo daga malaman Bani Isra'ila yace wa qad qala al-hafiz Ibn Kafir nafsuhu haƙiƙa shi kanshi Ibn Kafir da kanshi ya faɗi fi tafsirin ayatul 50 da ya zo fassara aya ta hamsin min suratul kahafi a cikin suratul kahaf ba da an zakara a kawalan fi iblisa wasmihi da ya maganganu dangane da sunan iblis da kuma shi kanshi iblis din waye iblis ne tarihin shi ita kalmar iblis din daga ina take wa min ayi qabilin huwa daga ina ne shi wannan sunan ya samo asali daga ablasa yublisu iblis ne ko kuwa daga yaya ne sai ce wa qad ruya fi hadha atharun kafiratun an salaf haƙiƙa an ruwaito maganganu da yawa daga magabata game da asalin sunan iblis daga ina ne wa galibuha amma fa galibin waɗannan fassarorin da aka samo su daga malaman salaf ɗin game da sunan iblis من الإسرائيليات التي تنقل لتنظر فيها suna daga cikin maganganun da aka samo daga malaman bani isra'ila an ciro su ne don a yi bincike a kansu ba wai don a kafa hujja da su ba ina fata an gane yake cewa wallahu a'lam bi hali kafirin minha yace don haka allah maɗaukakin sarki shi ya fi sanin halin mafi yawancin waɗannan maganganu sun inganta ko ba su inganta ba don dama su malaman salaf ɗin da suka ɗauko su daga malaman bani isra'ila ba sun ɗauko su ba ne a babin sun amince da su sun ɗauko su ne a matsayin su kawo a bincika a ga sun inganta ko ba su inganta ba wannan kuma na daga cikin da yawa daga cikin ɗabi'un salaf a wajen riwayoyin abubuwa waɗanda ba na hadisai ba kamar mas'alolin tarihi in ka karanta muqaddima ta al-imamu abin nan ibn jarir at-tabari a cikin littafin shi at-tarikh sukan ɗibo irin waɗannan labarai ne dan yan baya in suka zo su tsaya su bincika abin da so ga ya inganta daidai ne bai saba wa ka'idojin shari'a ba a ɗauka abin duk da ga bai inganta ba bai saba ya saba wa ka'idojin shari'a sai a jefar da shi mala yake cewa wa minha ma qad yuqta'u bi kadhibihi amma fa daga cikinsu akwai abubuwan da kai daga ganinsu za ka yanke cewa waɗannan abubuwan ƙarya ne ko da ba a tsaya wani bincike ba saboda daga ganinsu za ka ga sun saba wa abin da ya tabbata game da kiyaye daraja Allah ko daraja annabawa to sai ka ce wannan abin ƙarya ne li mukhalafatihi lil haqq allazi bi aidina saboda ya saba wa gaskiyar da take a hannunmu wa fil qur'ani yace to tare da cewa fa a cikin alqur'ani غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة أتكين القرآن أكوي وداتوا game da duk wasu labarai waɗanda suka gabata daga inda za a samu wani labari wanda ba ƙur'ani ba misali yanzu idan kana son labari ingantacce na annabi ilyas ka karanta alƙur'ani ingantaccen labari dangane da annabi zakariya ko annabi musa ko isa ko waye to wannan abin da ya zo a cikin alkur'ani din nan duk da za ka gan shi ɗan kaɗan wani lokacin ko to ya wadatar duk abin da ba shi ba daga cikin ire-iren waɗannan kisoshi ka wadatu na ƙur'ani din ya wadata ka ya ishe ka don haka a cikin alkur'ani dangane da labaran da ake ɗibowa daga waɗansu littattafai na ahal kitabi to abin da ya zo a cikin alkur'ani ya wadatar da musulmi sai ce li'annaha takadu amma nan ya kamata ya zama li'annaha la takadu ne li'annaha la takadu takhlu min tabdili don waɗannan irin maganganu ba sa kubuta daga sauyi maganganun da aka samo daga littattafan ahal kitabi waɗanda za ka ji su ƙari ne akan kisoshin da suka zo a cikin alkur'ani ko to ba sa kubuta daga ainihin sauyi kaga an sauya su wa ziyada da ƙari wa nuqsan da kuma a rage su wa qad wudi'a fiha ashiya'un kafira haƙiƙa an kirkiri abubuwa da yawa ma an zuba a cikin su wa laysa lahum min al-huffaz al-mutqinina ibn kafirin yace saboda su malaman bani isra'ila ba su da malamai mahaddata gogaggu allazina yunfuna anha tahrif al-ghalib waɗanda suke korewa shari'ar su karkatarwar waɗanda suke masu zaƙewa wanti halin mubtilin da kuma ɓarna ta maɓarnata su a cikin malamansu babu waɗanda suke da ilimi na jarhuwar ta'adil ba su da waɗanda suke da ilimi na naƙab ya ake gane kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne ko kun fahimta jama'a suna yin abin ne from the philosophical point of view wato za su dubi abin ne kawai wannan maganar e ta dace sai wani ce ba ta dace ba sai ce me yasa sai ta kawo dalilai na hankali da dalilai na tunani sai wasu su amince da shi ko ba su saba mishi ba ƙarshe yadda aka rinjaya kawai sai a ce to a share ta ko kuma a rubuta ta to kun ga yanzu su ba su da mahaddatan malamai gogaggu kama li hadhihi al-umma min al-a'immati wal ulama' kamar yadda wannan al'umma ta musulunci take da limamai da kuma malamai wasadatil atqiya kamar kuma yadda wannan al'umma take da jagorori masu tsoron Allah walbarara masu biyayyar Allah wannujaba waɗanda suke fifitattu ne a tsakanin sa'o'i shine ma'anan najib najib shine wanda ya fi sa'o'in shi a cikin tsara to ya tsira tsarar shi ina fata an gane min aljihadu ba daga cikin ƙwararru annuqad waɗanda suke masu iya tantance ilimi wal da mahaddata aljiyad nagartattu allazina dawwamu hadisa wa harraruhu waɗanda suka rubuta hadisi kuma suka tsaya suka tace ainihin hadisin wa bayyanu sahihahu min husni min hasanihi suka bayyana wanda ya inganta suka bambance shi da wanda yake kyakkyawa ne min da daga wanda yake mai launi ne min munkarihi suka ware wanda yake munkari ne wa maudu'ihi suka kuma ware wanda yake maudu'i ne wato na ƙarya ne wa matrukihi da kuma hadisin da yake an yi watsi da shi wa matlubihi da hadisin da kirkirar ƙarya ce aka yi dangane da shi ahalul kitabi ba su da malamai masu irin wannan ilimin sam wannan ilimin duk duniya an tabbatar da cewa musulmi ne kawai suke da shi Allahu akbar amma ka duba abin takaici musulmi kuma sun fi watsi da wannan ilimin a musulunci fiye da kowane ilimi zaka je ka samu profesa a cikin fiqhu profesa a shari'a profesa a kira'a da tafsiri profesa a lugal arabiya amma sai ga yana amfani da riwayoyin ƙarya saboda bai da ilimin hadisi da zaran ka faɗa mishi cewa an ranka ya daɗe prof wannan hadisin da ka kawo bai inganta ba sai ga yayi fushi ya ce shi fa profesa ne eh profesa ne amma mai a lughal arabiya profesa ne a me amma fa malaman da daga cikin salaf babu wani malami a kowane fanni wanda bai iya ilmul jarhi wa ta'dil ba don ilmul jarhi wa ta'dil matsayin ilimin mathematics ne ga 'yan bokon najeriya a bokon najeriya sai a ce duk course din da za ka yi sai ka ci mathematics sai ka ci english ko kuma sai ka ci ɗayansu me yasa za a faɗi haka saboda alaƙa mai ƙarfi da mathematics yake da ita da mafi yawancin darussa alaƙa mai ƙarfi da harshen turanci yake da shi da dukkan darussan da ake karantawa a ƙasa to dukkanin abin da kuka sani a cikin ilimi da ya shafi addinin musulunci to yana da alaƙa da ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkanin abin da kuka san musulmi za su karanta wanda za su iya tabbatar da halal ko haram a cikin shi to yana da alaƙa da hadisi a ƙarƙashin haka dole ne za ka ga malamin lugar arabiya a da manya-manyan malamai irin su sibayi irin su khalil irin su aisha da makamantansu sai da gansu suna da ilimi dangane da jarhuwar ta'adi sai ya zama hatta waƙoƙi in za su faɗa waƙa zai faɗa sai ka ji ya ce haddasani fulanu haddasani fulanu anna kaza wa anna fulanan wa fulanan an shada alaihi wane da wane ya rera mai waka ko kuma tun farko ma ya fara da cewa an shada ni fulan ibn fulan wane dan wane ya rera min waka kala an shadani fulan ya ce ni ma wane ya rera min waka ma sai da ya zama ana ruwaito ta da isnadi balle hadisi saboda haka wannan lalatar da ta faru wadda ga ta tazo mana a Najeriya birjik sai kaga malami ya hau kan mimbari ya iya hudu ba lafiyayya amma sai ka ji ya take ta da hadisan ƙarya to dole ne yanzu a samu mataki a kai kowa yake koyon addinin musulunci ya tabbatar da cewa ya kware da wannan ilimin wanda yake hissis ne wato baiwa ce wadda kadai wannan al'umma Allah yawa bayan mu babu waɗanda Allah ya wannan ilmul isnad ilmul hadith ilmul jarh wa ta'dil ilmul tahrir ilmul naqd mu kadai ne muke da shi alhamdulillah fil akhirati wal ula dan haka su ahlul kitabi ba su da malamai irin waɗannan waɗanda ke tace musu waɗannan hadisai da waɗannan addinai wa araful wadda'ina sannan za ka ga cewa su malaman mu na musulunci sun san duk waɗanda suke kirkira hadisan ƙarya wal kazzabina sun san duk waɗanda suke maƙaryata ne wal majhulina malaman musulunci za ka same su sun san duk waɗanda suke majhulai ne ba a san su ba waɗanda kawai an ɗauko sunayensu an ɗora ne wa ghairu zalika min asnafir rijal da ma dai waɗansu siffofin daga cikin siffar mazaje na ainihin wato ilimi wanda yake musulmi ke da su su ba su da su kullu zalika duk wannan ya faru ne a cikin musulunci siyanatan lil janabin nabawi dan kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wal maqamul muhammadi da kuma tsare addini ko kuma shi kanshi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam khatimur rusul wanda yake shine cikamakin manzanni وسيد البشر كما شيني شوغبا نمتاني صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصب إليه كذب أن يهكن يدن أكاري شدة كذا أدنغن تكاليا قريش أو يحدث عنه بما ليس منه ko kuma kar a je a bada labarin wani abu wanda yake asalin abin ba daga gare shi yake ba ahmad shakir ya ce ko kuma malam ibnu kasirin yake cewa fa radiyallahu anhum don haka Allah ya yarda da malaman musulmi wa ardahu kuma Allah madaukakin sarki su ma ya yarda da su mana Allah ya yarda da su Allah kuma ya yarda da su su ma su yarda da shi wa ja'ala jannatil firdausi ma'awahum kuma Allah ya sa aljanna firdausi ita ce makomar su sai malam yace wa qad fa'ala Allah ya aikata haka ma domin waɗannan as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sun tabbata a cikin alkawarin Allah madaukakin sarki to jama'a kun ji idan kun fahimci wannan magana abin da take cewa na daga cikin babban dalilin da zai sa ba za a ɗauki abubuwan da malaman salaf suka kawo kai tsaye daga bani isra'ila ba saboda su malaman salaf din ba sun ɗauko ne don ai aiki da shi ba sun ba da labari ne don ku 'yan baya ku bincika ku ga ya inganta ko bai inganta ba idan ya inganta ku ɗauka in bai inganta ba ku watsar ka ji dalili na farko dalili na biyu idan ba ku gano ingancin shi ba ba ku ɗauka ku yi aiki da shi ba saboda su kuma asalinsu malaman bani isra'ila ba su da malamai a cikinsu masu tacewa da tantancewa don kaji an ce wahabu ibn munabbe shi ya faɗi ainihin magana ko ka'abul ahbar shi ya faɗi waɗannan guda biyun tsofaffin fastoci ne ko reverend fathers suka ba suka shiga addinin musulunci sai suka rinka karantar da musulmi to a cikin karatun da suke suna karantar da alkur'ani ko hadisi in suka zo kan wata kissa ta alkur'ani wadda sun san irinta a cikin bible ko new ko old testament in suka tashi sai zama kissar ta zo a cikin alkur'ani ne yar karama kamar kissar da ne ishara a ɗazu dangane da tarihin annabi ilyas tarihin annabi ilyas a cikin alkur'ani ba shi da yawa to wannan abin da ya zo ya isa to idan wahabu dan munabbe ko ka'abul ahbar in yazo yana fassara irin waɗannan tarihi sai kuma ya ɗibo dogayen labarai da ya sani waɗanda suka zo a cikin old ko new testament sai ya zo yana faɗi a wurin tafsirin alkur'ani to kun ga ɗaliban shi me za su ɗauka yana tafsirin alkur'ani ne da karatun musulunci a halin wani tsohon karatu ne wanda asali masu shi ba sa tacewa to waɗannan ɗalibai sai suka waye gari suka zama su ne ɗalibai na tafsiri da suka waye gari suka zama su ne malaman tafsiri daga cikin malaman salaf yanzu wannan magana tana hukunta ne kenan don sun zo sun ba da labarin cewa malamin su wahabu dan munabbe ya ce kaza game da annabi musa abin da suke nufi shine ka je ka bincika kar ka ɗauka kawai don ka ji cewa an ce ikrimatu ne ya ruwaito ko ka ji an ce bahak ne ya ruwaito ko ka ji an ce mujahid ne ya ruwaito a'a cewar ya samo daga wahabu dan munabbihi cewar ya samo daga ka'abul ahbar dalili ne akan cewa magana isra'iliya ce wani lokacin zaka ga ya ce daga abdullahi dan abbas ma ya samo ta amma kai in ka san ilimin tafsiri kana kallon ta sai ka ce wannan isra'iliya ce domin ibnu abbasin shi kanshi yakan ɗauko isra'iliya ɗin ya faɗi to shi ne yau karatun ya bayyana maka cewa in ka ji irin waɗannan isra'iliyat daga malaman salaf to ba suna cewa ba ne fassarar su ce ɗauki kai aiki da ita me suke cewa bincika ka ga in ta tabbata ka ɗauka in ba ta tabbata ba kar ka ɗauka in ka bincika ka kasa gano isnadinta shi ma kar ka ɗauka me yasa saboda su waɗanda suka faɗe ta su ne banu isra'ila ba su da ilimin tacewa irin yadda malaman musulunci suke da ilimin tacewa jama'a kun fahimta so da haka kaga wannan ya baka wata ka'idar kuma har waya dangane da kisas al-isra'iliyat waɗanda ake ruwaito su ta hanyar malaman salaf kun fahimta da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai kuma yace wa qala inda tafsir al-ayati 51 wa 56 wa 56 min suratul anbiya bari ku ji abin da ibn kafir ya faɗi da yazo zai fassara ayoyi daga aya ta hamsin da ɗaya zuwa ta hamsin da shida a cikin suratul anbiya'i ba'da isharatihi ila hali ibrahima alaihi salam ma abihi bayan da ainihin wato ibn kafirin ya yi nuni zuwa ga ainihin halin da annabi ibrahim ya kasance ya samu kanshi da mahaifin shi kun san baban shi azara da qur'ani ya faɗi ba musulmi bane kuma ƙur'ani cewa ya baban shi to amma kun ga irin waɗannan kisoshi isra'iliyat su ake ɗibowa ake fassarawa cewa a'a ba baban shi bane wan uban shi ne ko kanin uban shi ne amma ka karanta qur'ani sai ka ji qur'ani ya ce wa iz qala ibrahim li abihi azara shikenan to yanzu wannan qur'ani ne ko to ya wadatar da mu cewa ibrahim azara baban shi ne biological uba shi ya haife shi ba baffan shi bane hadisi ya zo cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yalqa ibrahimu abahu azara yawmal qiyama ibrahim zai haɗu da baban shi azara a ranar alkiyama to wa fi hadha alqadr kifaya wa fi hadha ghunya waɗannan sun wadatar da mu to duk wani dogon labari da za a samo cewa ai ba ban gidan shi bane ba baban shi bane ba kaza bane sai a ce a qur'ani ya wadatar da mu kun fahimta jama'a to abinda malam yake bayyanawa a nan bayan da shi malam ibnu kasir ya gama kwararo tarihin annabi ibrahim da yadda sa kasance da mahaifin shi wa nazarihi wa nazarihi ila al-kawakib da kuma duban da annabi ibrahim ya ga ainihin taurari wal makhluqat da sauran waɗannan ainihin abokan halitta inda ainihin Allah madaukakin sarki ke ba da labari a nan cikin suratul abin nan cikin suratul an'am ko eh falamma asala qala inni la uhibbu al-afilina ya ga rana ya ga wata ya ga taurari ya ga kaza da duk ibnu kasir ya tattara waɗannan labarai ya bayar ga abin da yace sai yace wa ma qassahu kathirun min al-mufassirina sai dai kuma labaran da mafi yawanci ko da yawa malaman tafsiri labaran da suka bayar wa gairihim da ma waɗansu waɗanda ba malaman tafsiri ba don kun san akwai malamai da suka dawo suna rubuta littattafai akan qisasul anbiya shi kanshi ibnu kafir ya rubuta in Allah ya so zan yi magana akan littafin a yau amma littafin da nake ishara a nan shine wani littafi na wani mutum mai suna malam abdulwahab annajjar wannan littafin sunan shi kisasul anbiya'i yana daga cikin littattafai mafiya hadari a cikin duniyar tarihin annabawa domin ga yadda ya rubuta littafin littafin muna da shi na je yana cikin hayaniyar ko kuma suna cikin littafin da muka so a muciya ba mujalladi guda ne babba yana ɗaukar tarihin yadda ya zo a ƙur'ani sai ya kawo shi in ya kawo kuma sai ya bi duk inda tarihin ya zo a cikin bible old da new testament sai ya kawo sai ya hada in ya hada gaba ɗaya kuma sai ya fitar da tarihin gaba ɗaya a matsayin da abin da qur'ani ya faɗi da abin da bible ya faɗi both new and old testament kawai duka ɗaya ne sai ya hada su ya sharhin su gaba ɗaya sunan littafin kenan kisasul anbiya li sheikh abdul wahab an-najjar to wannan littafi yana da matukar hadari kwarai da gaske kuma kararrafa za ka je yana cewa wa fil ishahil awwal wa fi kaza wa fi safari sa'ada wa fi kaza a cikin ainihin menene a cikin kaza yana kawo ayoyi da surori na babul yana hadawa yana hadawa kawai kuma yana fassara su gaba daya in fa har wasu sun zargi cewa abdul wahab najjar mustashriqi ne ana ganin bayahude ne dama ya rubuta ba ma musulmi bane amma kuskure ne wannan maganar malam abdulwahab najjar musulmi ne mutumin ƙasar masar ya rasu kuma allah ya gafarta mishi ba yahude ba ne sai dai kawai ya jahilci ilimin jarhuwar ta'adil ya kuma jahilci isna ta annabawa sannan ya jahilci haɗarin da ke tattare da waɗannan littattafai na tsohon alkawari da sabon alkawari ko kaɗan ba daidai ba ne aikin da ya ko miskala zarratin na haka wannan littafi yana da haɗari ga ɗalibai da waɗanda suke masu wa'azi ne masu ɗaukowa kai tsaye suna faɗi ba tare da iya tantancewa ba to abin da ibnu kafir yake cewa wa ma qassahu kathirun min al-mufassirina wa ghayrihim labaran da da yawa daga malaman tafsiri da waɗansu malamai suke bayarwa fa'ammatuha mafi yawancin waɗannan labaran da suke bayarwa game da annabi ibrahim a hadisu bani isra'ila labarai ne na bani isra'ila don haka fama ya faƙa min hal haƙa mimma bi aidina anil ma'asumi qabilna duk abin da suka faɗa wanda ya daidai da gaskiyar da ke hannunmu gaskiyar da muka samo ta daga annabi wanda yake ma'asumi ne sallallahu alaihi wa sallama qabilna sai mu karba me yasa za mu karba li muwafaqatihi sahiha saboda ya dace da ingantaccen hadisi da ke wurin wa ma khalafa minha shay'an min zalika radadnahu duk abin da suka faɗi wanda ya saba abin da ya inganta daga annabi sai mu ture shi wa ma laysa fihi muwafaqa wala mukhalafa labaran da ya zama ba su dace da abin da ke wurin mu ba kuma ba su saba ba fa akwai labarin da zaka gan shi haka bai dace ba ba mu da irin wannan labarin sam kuma abin da ke cikin shi ba wani abu da ya karo da shari'a ya za a yi kenan malai yace la nusaddiquhu wa la nukazzibuhu ba za mu gaskata shi ba ba za mu karyata shi ba bal naj'aluhu waqfan sai dai mu aje shi a gefe guda a matsayin kawai an dakatar da shi wa ma kana min hadha darbi minha malam yace to irin wannan nau'in daga cikin su wani irin nau'i wanda bai saba ba bai kuma daidai ba wato wani abu ne aka zo da shi wanda mu ba mu da shi a hannu amma kuma da muka ɗauko shi muka gwada da ka'idojin addini sai mu ga san bai saba ba ko malam yace sai a aje shi gefe guda sai ce to amma irin wannan nau'in faƙad rakhasa kafirun min as-salaf fi riwayatihi da yawa an samu malamai daga malaman farko sun yi sassauci dangane da riwayar shi kun ji su ne maganganun da zaka ga malaman salaf suna ruwaitowa in kana karanta tafsirin ibn kafir za gan su da yawa yakan kawo su in kana karanta tafsirin ibn jarir ibn tabari za ga da yawa yana kawo su in kana karanta ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na malam suyuti za ga da yawa yana kawo su malamai da yawa sun yi sassauci game da za a iya ba da labarin waɗannan amma sai shi ibn kafir ya ce wa kafirin min zalika sai dai kuma da yawa fa daga cikin irin waɗannan labaran min ma la fa'ida ta fihi suna daga cikin labaran da ba su da wata fa'ida ba su da wani amfani wala hasila lahu min ma yantafi'u bihi fi dini sannan ba shi da wani sakamako wanda zai amfanar a cikin addini wala hasila lahu min ma yantafa'u bihi fi dini ba shi da wata wani sakamako wanda daga ƙarshe in ma ka karanta shi zai amfanar da kai a addini walau kanat fa'idatuhu ta'udu alal mukallafina da a ce amfanin shi na dawowa zuwa ga waɗanda shari'a ta hau kansu fi dinihim a cikin addinin su la bayyanatu hadhihi shari'atul kamila ash-shamila to da wannan shari'a cikakkiya kuma wadda ta tattaro ko ina da ta bayyana wannan abu amma tun da ka ji shari'ar mu ta yi shuru game da shi ko da ike bai saba wa shari'ar mu ba to ka san fa bai da wani amfani trash ne kawai da yana da wani amfani da babu shakka shari'ar mu wadda take kammalalliya ce kuma sai da ta taɓo komai mai amfani dan girman Allah ka dubi shari'ar musulunci bacci ne ne hutu ne ga dan adam ko amma sai da aya ta sauka akan bacci cin abinci da duk waɗannan abubuwan shari'a tana da ta cewa ko ba ta da ta cewa to suna da amfani to duk abin da kaga shari'ar musulunci duk da cikarta da tattaunawarta ga komai ba ta taɓo waɗannan abubuwa ba to kasancewa ba su da wani amfani ne don haka kai ma ka haƙura ka kau da kai game da su malam ya ce wallazi naslukuhu fi hadha at-tafsir al-i'rab an kathirin min al-ahadith al-isra'iliyya dan haka sai shi ibnu kafir ya ce to mu hanyar da zamu bi a cikin wannan tafsiri namu shine kawar da kai daga da yawa daga irin waɗannan zantuttuka na bani isra'ila lima fi hamin tabi'iz zaman saboda ɓata rayuwa ce kawai a ciki ɓata lokaci ne tunda abin da aka ce maka bai da fa'ida ko da yake an ce maka ba zai cutar da kai ba amma bai da fa'ida don girman Allah kana da abin da zaka yi mai fa'ida ko baka da shi kana da shi ka tafi ka yi mai fa'idan mana ka rabu da wannan da aka ce ko da aka ce ba zai cutar da kai ba eh amma kuma an ce bai da wata fa'ida me amfanin ka yi shi babu don haka sai yake cewa to gaskiya za mu kawar da kai a cikin wannan tafsiri namu saboda kawai ɓata rayuwa ce ɓata lokaci ne wani mashtamala alaihi kafirun min hamin alkazi sannan kuma saboda da yawa daga cikin irin su ma so da dama za ka ga cewa suna ɗauke da wata ƙarya yadda almurawwaj alaihim yadda ita wannan ƙarya waɗannan irin ruwayoyin su suke kwarzanta ta za ka ga waɗannan riwayoyin su suke kwarzanta irin waɗannan ƙayyulayi fa innahu la ku tafriqata indahu malam yake cewa domin su waɗannan malamai na bani isra'ila babu ilimin bambancewa a tsakanin su baina sahihi ha wa saqimiha tsakanin ingantattu da marasa inganci daga cikin irin waɗannan labarai kama harrarahu al-a'immatul huffaz kamar yadda yake limamai mahaddata suka tantance wannan almutuqinuna waɗanda suke ƙwararru min hadhihi umma na wannan al'umma su ba su da irin wannan to tunda ba su da irin wannan dan menene za ka ɗauki wannan abun a wurin su babu fa'ida jama'a kun ji wannan magana kenan wa qala inda tafsir al-aya الثانية بعد المئة da ya zo fassara aya ta ɗari da biyu min suratul baqara a cikin suratul baqara bari ku ji abin da yace kissa haruta da maruta da ya zo wurin wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaimana kun fahimta kun san akwai kissa game da wasu mala'iku haruta da maruta bari ku ji abin da yace yace wa qad ruwiya fi qissati haruta wa maruta an jama'atin min at-tabi'ina haqiqa an ruwaito kissa haruta da maruta daga tarin wasu jama'a daga cikin tabi'ai ka mujahidin kamar mujahid wa siddi da malam siddi wal hasan al basri da al hasan al basri wa qatada da malam qatada wa abul aliya da malam abul aliya wa zuhri da malam zuhri wa rabi' ibn anas da rabi' dan anas wa muqatil ibn hayyan da muqatil dan hayyan wa ghairihim da ma waɗansu malaman an ruwaito hadisai da labarai masu ɗimbin yawa game da kissa haruta wa maruta ina fata an gane wa qassaha khalqun min al-mufassirina kuma aka samu masu yawa daga cikin halittu halittu masu yawa ma'ana malamai da yawa daga cikin malaman tafsiri su ma sun ɗibo waɗannan irin labarai sun kawo a cikin littafin su min al-mutaqaddimina wal mutaakhirina tun daga malaman da suka gabata na da har da malaman da suka biyo bayan su duk zaka karanta a cikin tafsiran su kaga sun kawo irin su ibn jarir ibn tabari irin su abdurrahman ibn abi hatim razi irin su suyuti a cikin durrul mansur irin su malam bakar gumi a cikin rabbul adhan irin su jallalaini a cikin ainihin tafsirin jallalaini duk sun kawo su inna ma malam bakar gumi sai ya marmaza da ya zo bugun sabuwar taba'a ta rabbul adhan sai ya kwashe ainihin wato duk ire-iren waɗannan kisoshi mafi yawancinsu sai ya zubar da su don haka da ya zo wannan wuri sai bai takaitu da yadda da ya yi a bugun farko ba a bugun farko ya yi ƙoƙarin ƙaryata kissar ne a fakaice amma a bugu na biyu wanda shi ne bugun ƙarshe wanda galibi yanzu shi ne a hannun matasa da suka taso daga baya banda taba'a ta farko ta darin kutubul arabiyya za ka ga cewa ya fito karara ya ce wannan kisa karya ce wannan shine abin da yake wajibi ga kowa ko kun fahimta jama'a sai malam yake cewa wa hasiluha hasilin yadda aka ce kissa take raji'un ila akhbari bani isra'ila yana koma ne zuwa ga labaran ainihin bani isra'ila ina fata an gane hakikanin al'amari jama'a al'amarin na komawa zuwa ga bani isra'ila duk tattaruwar kissar iz sai ce laisa fiha hadisin sahihun laisa fiha hadisin marfu'un sahihun a cikin kissar babu hadisi marfu'i sahihi muttasilil isnad wanda yake da isnadin da yake ya sadu ila sabiq al masduq zuwa ga annabi mai gaskiya wanda yake wajibi a gaskata shi المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى wanda yake tsararre daga kuskure ko ganganci wanda yake baya magana son zuciya wa zahiru siyaqil qur'an zahirin yadda qur'ani ya kwararo wannan kissa ijmalul qissa min ghairi bastin kissar da qur'ani ya zo ya bada ita a dunkule ko qur'ani bai tsaya ya wargaje kissar ba ko wala itnadin fiha kuma qur'ani bai yawaita a cikin ta ba itnab shine yawaita magana ko faɗaɗa magana ko buɗaɗa magana dan haka sai ce fa nahnu nu'minu biha dan haka mu musulmi mun yi imani da kissar amma yadda muka yi imani da ita bima warada fil qur'ani ala ma aradahu Allah ta'ala a yadda ta zo a takaice a qur'ani haka muka yadda da ita kuma mun yadda da ita a bisa yadda Allah madaukakin sarki yake nufi والله أعلى بحقيقة والله أعلم بحقيقة الحال الله شيء في سنة يد حقيقة من الأمر يكي to kun ga anan ina ina ta jan hankalinku ne akan wani abu da ke so ku lura cewar an ruwaito wannan fassarar daga salaf yanzu waɗannan da aka lissafa an yi manyan malamai ne daga cikin malaman tafsiri na salaf su ne su mujahid su siddi su hasan al-basri su qatada su abul aliya su zuhri su don haka duk fassarar da ka gani daga waɗannan malaman idan wannan fassara ba musnada ba ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da isnadi muttasili sahihi to sai ka tsaya ka kafa kwamitin bincike a kanta idan ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗauka in ba ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai a duba a ga isra'iliya ce eh sai ce babu fa'ida wato su ma ba sun ruwaito mana ita ne don mu ɗauke ta mai aiki da ita ba don mu bincika ta ne wato malaman salaf da da yawa daga cikin malaman hadisi na mutaakhirina sun ɗauko wasu ɗabi'u waɗanda kyawawa ne ɗabi'un amma da zamani ya tsawo sai aka manta da manufarsu manufarsu su suka ruwaito hatta abin da yake ƙarya ne ba don a aiki da shi ba sai don su sa ka ka duba me yasa saboda su suna da ilimi na isnadi dan haka duk sanda yazo ya ce maka haddasana fulanu haddasana fulanu haddasana fulanu abin da yake ce maka kaga wannan kissar eh to ka ji wanda ya ruwaito ta to kai dama a wannan zamanin yadda ake koyar da kai ilimin tajwidi haka ake koyar da kai sanin mazaje masu gaskiya da masu ƙarya sai ka ce wani ne ya ruwaito ta sai ce maka shine kaga shikenan yanzu ya ruwaito ta ne don ya nuna maka illar da ke ciki amma kun za a kasashen nan namu da ilimin sunna ya rauni sai ka ga malami ya buɗe magana yana karanta sai ka ce mishi ala gafa ta malam wannan bata inganta ba sai ce wannan din zai ce ba ka ganin wani ne roto sai ce a yo dan wani ne sai ne malam baka ma san wani ba sai ce a mai riwaya ne sai a ce a wannan ai makareci ne mujma'un ala kadhibi baka san shi ba don haka wajibi ne bayan an koyar da ilmul jarhi wa ta'dil a kuma koyar da arrijalu din kisa akwai jerin giyar kasusuwa nan da muka fara karatu ba a daɗe da farawa ba ana karantar da rijalu ɗin ne na hadisi bayan an karantar da ilmin rijal ɗin su mazajen ya kamata ka san su na farko ya ake faɗin sunayensu ya ake faɗin alkunyarsu ya ake faɗin nasabarsu da nisbarsu yaya ake gane lokacin mutuwarsu lokacin haihuwarsu waye ɗalibansu waye malamansu ya ake gane mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba ya ake gane wane da kaji sun yi suna ɗaya da wane amma ba mutum ɗaya ba ne mabambanta ne don wane kaza ne wane kuma kaza ne dole a zauna a karantar da mutane waɗannan na daga cikin ma'asirus salaf suna daga cikin ilmomin da malaman salaf suka karantar amma kai co da zamani ya tsaudi sai aka watsar da su sai zama waɗanda ake gani malamai ne ma ba su san da su ba shi yasa wallahi al'azim na daga cikin musiba mafi girma da Allah zai jarabce ka ka tashi ka yi ilimin hadisi a tsakiyar jahilai ba ka shi uba ya sha buka da zagi har suka koma suna cewa ya yi ilimi ne sama da zamanin shi ma'ana ya kere mutanen zamanin shi da malaman da haka sai suka waye gari hatta malaman ba sa iya comprehending ba sa iya tafiya tare da tunanin shi al-imamu abdurrahman ibn al-jawzi a cikin littafin shi saidul khatir yace wata rana ina wa'azi sai na jawo wani hadisi sai na ce wannan hadisi hadisin ƙarya ne yana nan cikin musnadul imam ahmad to kuma dama garin mazhabin hanbaliya ake bi sai ka ce kana nufin imamu ahmad ya rawaito hadisin ƙarya ya ce kwarai da gaske sai malamai suka tashi suka yi tarabbi aka yi tarabbi sai ya dawo cikin saudul khatir sai ya ce subhanallah malamai kuma sun zama jahilai ya ce da na faɗi maganar abin da nake tsammani a je a duba abin da na faɗa haka ne yace kawai sai suka hauran suka ce na ce imamu ahmad ya ruwaito hadisin ƙarya yace akai taraddi akai taraddi to shine a wani wuri yake cewa faqad kanu idza uddu qalila yace a da malaman hadisi yan kaɗan ne aka ce za a kirga su akan yatsu a daɗin ma daɗin ma da suke da yawa sai ce fasarul yawma a azza min al a yau kuma sun fi kaɗan ɗin wahalar samu wannan shekara ɗari takwas kenan to fama baluka biyo min haza a inda za ka shiga cikin jami'a ne a cikin azhar ka ji an ce wannan profesa ne na hadisi kamar profesa rafa'atu amma baya iya tantance hadisi sahihi da hadisi da isi ya saci littafin umdatul ahkamil kubra ta samir ya je ya sake buga ta da sunan shi ne ya yi ta haƙiƙinta ya zama saboda tsabar kidahumanci madadin hadisan da samir din ma ya inganta da waɗanda ya ba a fashi ma ya tafi a haka don a ce yayi sai zama kawai sai rinka kwalba abubuwan sai zama hatta abubuwan da yake satuwan daga samir ma saboda tsabar rashin iyawa saboda tsabar rashin iyawa kun fahimta jama'a sai zama ba zai iya kawo su daidai ba shine idan baka san mathematics ba akwai wasu hanyoyi da masu math suke rubutu sai ka ɗauka in suka sa 2 suka yi wata stroke suka sake sa fo ƙasa sai ka ɗauka ɗaya ne da yadda zaka ga an sa tu a sa haka a sa wata fo ɗin a ƙasa sai zama sai ka ɗauka duk wanda kai daidai ne sai ka je sai a ce maka a'a ba daidai bane ma'ana hatta sata an ma ka zo sata an ma ka kasa sata daidai ka je ka faɗi kun san ana haka ko a wurin sata an wani sai ka bashi dama ya saci an amma sai ya je ya faɗi kwato satan ma ya kasa kwafewa amma kuma profesa ne na hadisi to sai ka ce da yaya ake wannan al'amari shine in kana cikin academic cycle a yau ka san akwai mutanen da har zuwa suke suna ba da cin hanci suna tura iyayensu da dattawa a je a roƙi arziki cewa a ba da approval wane zama prof Allah ya kiyaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to dan haka jama'a kun ji malam yake cewa وقال في أول سورة قاف أفركم سورة قاف كوا بركو جاء بند ابن كثير يتي وقد روي عن بعض السلف حقيقة أرويتو دقا وسمع لمن سلف أنهم قالوا شوى سمع لمن سلف إنسان قاف من عند الله يفدي أفركم سورة قاف كوا سكتي جبل محيط بجميع الأرض wani dutse ne da ya kewaye dukkan duniya shine qaf din dutsen qaf yuqalu lahu jabal qaf ana ce da shi dutsen ƙaf wa ka anna hadha wallahu a'lam min khurafati bani isra'ila ibn kafir yace Allah shi yafi sanin daidai amma wannan a zahiri ya fi kama da ƙarirai ko shirme ko bankaura na bani isra'ila Allah ke akhadha anhum ba'dun nasi wanda akan samu wasu daga cikin mutane sukan ɗauka sai su je su ba da labari lima ra'a min jawabin riwaya anhu irin waɗannan mutane da kan ruwaito irin waɗannan maganganun daga gare su saboda sun ga an ce ya halatta a ruwaito daga bani isra'ila don haka duk abin da suka ji an ce bani isra'ila sun ce sai su ba da labari mimma la yusaddaq wa la yukazzab amma fa abin da aka ce din abin da ba za a iya gankata ba za a iya karyatawa ba wa indi ibnu kasir yace amma fa ni aurena anna hadha wa amsalahu waɗannan irin fassarorin da makamantansu wa ashbahahu da waɗanda suka yi shigen irinsu min ikhtilafi ba'd zanadiqatihi na daga cikin kirkirar wasu zindiƙan bani isra'ila din domin hatta a su bani isra'ila din akwai waɗanda suke malamai ne waɗanda fassarar da suke yi za ka ga kuskure ce ba nufin ɓata addini suke ba amma akwai waɗanda suke zindiƙai ne so suke su ɓata addini kamar wa kamar bulus paul shi paul ba kirista ba ne ba yahude ne suna daga cikin farko-farkon freemasons don haka matsawar zaman shi da mabiya annabi musa kisa ne da mabiya annabi isa kisa ne to bayan da ya barna ya barna kuma sai ya dawo ya nuna nadama shi da tuban shi da kuma nuna komawar shi zuwa ga addinin annabi isa bayan annabi isan ya rasu to bayan mako guda da shigar shi cikin addini sai ga shi ya fara zuwa da abubuwan da hatta mabiya annabi isa waɗanda suka zauna da shi irin su barnabas irin su marcus duk ba su san wannan abun ba kawai wata rana suna cikin tafiya kawai sai ce la gashi sai suka cewa sai ce theophilus annabi isa suka ce a ina yace gashi ba ka ganin shi a cikin hasken nan suka ce a ba ma ganin shi mary magdalene ita ta san annabi isa tun da aka haife shi ta ce a ina yake ya ce gashi ba ta ganin shi ce eh to me yake gaya maka a ni ma na ga ya bace bayan yan kwanaki kuma shikenan sai tashi ya ce na gan shi a mafarki suka ce wa ce wannan da na gani ran nan wane sai ce theophilus annabi isa me ya ce maka sai ya ce mini nima in tashi in rubuta injila kamar yadda kuma sahabban shi kuke rubutawa to je ka rubuta yana rubuta sai gashi birjik ko ina ana ganin isa dan Allah ne to su barnabas su dattawa ne cikin mabiyan tafiyar da ba su ko su markus dama kamar irin yadda su aliyu suke ne lokacin da aka je sulhin hudaybiya din nan wanda ba su ce ba za ta yiwu ba sai ce wannan ba zai yiwu ba wannan ya zo dan bata addini ne sai barnabas sai ce a'a abin shi ai ya ce ya tuba a nuna mai kuskure ne a bi shi a hankali ƙarshe ne ya faru sai gashi ashe ɗan kwangilar yahudawa ne da kuma sarki constantine wanda yake bautar gumaka daga cikin gumakan da constantine ke bautawa akwai gunkin da ke da suna apollo sai ga paul bayan ya ga yayi karfi akan mabiya annabi isa yana daga hannun shi yana cewa sai ni paul na apollo to ya aka kai kuma kana bin addinin annabawa kana cewa sai kai paul na maguzawa na gunki yanzu ya ga yayi nasara to irin waɗannan zindiƙai wato asalin zindiki ku iya bambancewa shi dama ya shigo cikin addinin ne don wa addinin makirci saboda haka duk wani abu da kuka sani na alfarma addinin bai da baya ganin ta irin su ne ga an yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tsaya suna makirci an dawo sun tsaya suna makirci irin su ne zaka ji suna istihza'i suna faɗin abu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cewa huwa uhud shi kunne ne wajen jin gulma ba dai jin tsegumi ba yanzu kai musulmi zai ce annabi na da jin tsegumi sallallahu alaihi wa to irin waɗannan zindiƙai su dama sun zo ne da ɓata addini sai malam ibnu kafir yake cewa a zahiri wannan fassara ta cewa qaf din nan wai wani dutse ne da ya kewaye duniya ya ce wannan fassara ma ba ta malaman bani isra'ila ba ce fassara ce daga zindiƙai daga ainihin cikinsu an fahimta waɗanda yulabbisuna bihi ala nasi amra dinihim waɗanda da irin wannan fassara suna kawo ta ne don su ruɗa wa mutane al'amarin addinin su kama fitara fi hadhihi al-umma ma'a jalalati qadri ulama'iha wa huffaziha wa a'immatiha ahadisa ala nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda a wannan al'ummar ma aka samu duk da girman darajar malaman wannan al'umma da mahaddatanta da limamanta amma duk da haka aka samu wasu hadisai da aka kirkira aka danganta su ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ma bil ahad min da raguwar annabi isa da musa da duniya wacce ta fi dadewa annabi musa da isa in ya zama annabi ma da yake kamar za a ce kwana kwanan nan eh an yi mishi balle ne shekara dubun nau ko kun fahimta jama'a magana da malai yake so ya ce bari ku ga zai fassara ta sai yake cewa wa ma bil ahadi min qidam fa kayfa bi ummati bani isra'ila ma tulul mada balle bani isra'ila waɗanda suke tare da dadewan zamani annabi Musa ya dade da tafiya annabi Isa ya dade da tafiya to annabi ma da ke kwanan nan an kirkiri ƙarya an danganta gare shi tare da irin manya-manyan malamai waɗanda matsayinsu matsayin ministocin tsaro suke a sunnar tashi amma duk da haka aka sami yin ƙaryar kuma ku ji ƙaryar ta saɗaɗo har yanzu tana yawo a cikin musulmi a littattafan tafsiri da littattafan hadisai da na fiqhu da littattafan lugha da na tarihi duk da irin waɗannan malaman ina kuma al'ummar da ta daɗe kuma ba ta da irin wannan malaman ina son ku fahimci muhimmancin wannan magana ta ibnu kafiri ko kun fahimta misali a ce gidan da yake da katon jet a sa kwaɗo a rufe da manya-manyan masu gadi amma duk da haka ɓarawo ya shigo ya sata ina gidan da yake ba jet a buɗe ike kwana ko kun fahimta jama'a saboda haka in kun gane wannan za ku gane haɗarin zindiƙai haɗarin zindiƙai shine duk da irin su imamu malik da su shu'uba da miliyan malamai da musulunci ke fama da su waɗannan mutanen suke samun yadda za su yi ƙarya su je su yaɗa ta ina kuma inda babu irin waɗannan malaman ko kun fahimta na taɓa muku wani misali makamancin haka na ce ku dubi annabi adam a ina ita zaune sanda iblis ya samu fa wasu wasa ilaihi yana cikin ina aljanna ka dubi irin protective shield irin kariya da ke ga aljanna amma ya aka iblis ya saɗaɗa ya tafi sannan kuma dubi waye annabi ne ko kun fahimta yanzu kai kana yawo ne a ko'ina fa shaitan ya ga dama sai ya ɗauke ka ya cafe kama tukuna sannan yin shawarar ta ina zai fara ɓatar da kai ko kun fahimta jama'a in ya zama annabi irin annabi adam sannan wurin zama mai tsaro da daraja irin aljanna amma shi dan ya yi penetrative ina kuma yanzu kai kana yawo ne ko ina yana shiga har cikin jikinka zama kun fahimci misali saboda haka kenan in ka gane wannan misalin ina son ka gane haɗarin zindiƙai haɗarin zindiƙai sannan bari ka ji daga cikin haɗari mafi girma na zindiƙai sukan haɗa kai ne da miyagun gwamnatoci yanzu shi paul wannan bulus ya haɗa kai ne da sarki constantine da ya haɗa kai da wannan sarki Constantine sarkin ƙasar Constantinople wato ƙasar Turkiya ta yanzu shi ne sarki mafi ƙarfi a duniya a lokacin nan dukkan wani al'amarin ya rikice a duniya wurin shi ake tafiya amma ba na guje ne sai ya haɗa kai da shi sai suka haɗa kai sai suka ruɗa addinin Christianity suka shigar da maguzanci wurare mabambanta a ciki wanda har yau kiristocin da ke ƙoƙarin tsaftace addinin har yau fa suna fama da waɗannan ƙazantanni to amma abin da nake so ka duba christianity ba shi da malamai irin namu to namu na da ke da malamai masu ilimi da tsaro da taka tsantsan waɗanda har duka suke a dake su akan ka aiwa annabi ƙarya balle waɗanda manyan masana ne waɗannan za a yi ƙarya ta zo ta wuce ta gaban su suna gyangyaɗi in suka tashi kuma su ce wannan daga annabi isa ne kun fahimci wannan da kyau to saboda haka zumbutai suna da haɗari jama'a shi ne malam yake cewa aha sai ke cewa wa kullatul huffazul muqar fihim tare da yadda suke da karancin mahaddata ƙwararru a cikin su wa shurbihim al da yawan shan giyar su malaman su ko kun fahimta وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه da kuma irin yadda malamansu suke canza magana daga inda take na sha gaya muku kissa dangane da new american standard version yanzu yana nan all over the market ana sayar da shi a kasuwanni da bookshop da wani ne wani ne ta waye ne kawai 'yan mata fannanat mawaka 'yan drama suka yi suka ce saboda duk inda aka je wa'azi a coci da duk inda aka buɗe bible sai a ji an ce jesus the son of god shin wai allah baya yi da mata ne ba a taɓa jin an ce daughter of god ba daughter of god allah bai da ya mace sai ɗa namiji suka rubuta lauyoyi suka tsaya musu aka kai majalisar dokoki ta kai majalisar dokoki aka kira manya-manyan fada da manya-manyan rabban fathers da wane ne aka ce to ku ku zo kun san nan america kasar yanci ce littafi mai tsarki yana ta cewa dan allah dan allah ba a taba jin ya ce yar allah ba to shi allah bai san ya'ya mata ne to nan fa akwai gender sensitivity suka ce to ai haka aka ce a america ita ko magana allah ce dole ne ta zama ta raba daidai ku je a matsayinku na masana ku sanya za ku yi shine suka je suka samu manya-manyan masana harshen turanci su kuma aka haɗu aka zauna aka yi gyara duk inda son of God yake sai aka cire sai aka samo kalmar da za ta bayar da adalci a tsakani sai a sa Jesus the child of God to kalmar child tana iya ɗaukar namiji tana iya ɗaukar mace aka zo aka kawo aka ce to shikenan yanzu majalisa ta yi approving wannan babin shine za a yarda da shi to ku duba tahrifin kalimi an mawadi'i yanzu waɗannan irin malaman da suke iya sassauta wa 'yan majalisa haka su samar da amendment a cikin revelation na Allah waɗannan irin malaman abuban dogaro ne ba abuban dogaro ba ne wa tabdili kutubillahi wa ayatihi da kuma sauya littattafan Allah da ayoyin Allah wa inna ma abaha shari'u ar-riwayata anhu ai manzon Allah ya halatta a yi riwaya daga gare su ne shi kauli da yake cewa وحدثوا عن بني إسرائيل كبار الأباري دقى بني إسرائيل ولا حرج باب ليشي فيما قد يجوزه الأقل أبن ده حنك اللي يأوكا أوكاشيني النبي يدعى رويته وكم فهمت يا جماعة أبن ده إنك جاء هنك الفداك إيتي وآوانا باب ليشي توشيني النبي هل تاء رويته سيتي فأما فيما تحيله الأقول أما أبن ده حنك الله راس إيكاسة أوكا ويحكم فيه بالبطلان abin da za a hukunta cewa batacce ne wa yaghlibu ala dhununi kadhibuhu sannan zato ya rinjaya akan cewa ƙarya ne falaysa min hadha alqabil to ba shi daga cikin wannan ainihin wato nau'in da aka ce a ruwaito kun ji wannan magana da ibnu kasir ya faɗi ina son waɗannan maganganun ta za ku iya zuwa ku je ku dudduba su a tafsirin ibnu kasir ma'ana shi yanzu al'imamu al-hafiz ko a sheikh ahmad shakir ya shiga tafsiri ne tun daga farko har ƙarshe ya binciko cewa shi kanshi ibnu kafirin ya yi inkarin ruwayoyi irin waɗannan ko amma kuma kar ku manta da wata magana yace amma duk da wannan abu sai da wasu ruwayoyin suka fulluɗe suka shigo mishi ka ji mutumin da ke da kyamar irin wannan sai da suka sulluɓo shi yasa ahmad shakir ya ce to amma mu kan mun kafa mun tsare babu ko ɗaya da muka bari ya shigo cikin nan saboda galibi ya kamata daga abin da ya faru a baya ka iya gyara abin da zai biyo baya a gaba shi yasa za ga galibin 'ya'yan fari ba su da wayo saboda galibi jjc ne suke haihuwa ita ɗan shekara sha tara ce shi ɗan shekara ashirin da uku su ne suka haɗu suka haife shi hatta riƙe ɗan ma sai ka gaba ta iya ba sai wata tsohuwa ta ce ke ga yadda ake yi ko kun fahimta don haka duk sai ka ga duk wani experiment duk wani jarabawa da gwaji a kan shi yake karewa ko ba haka ba to sai ka ga ɗan auta shi kuma in aka haife shi uwar shekarar ta hamsin idan shekarar shi sittin in aka haife sai ka ga ya fi kowa wayo saboda an gama gwanewa an gama kwarewa duk wata jarabawa ta kare akan ta farko da na biyu da na uku da na biyar amma shi na ƙarshe komai nashin aka tashi ba a kuskure a kan shi saboda haka ibn kafirin kun ga shi yana daga cikin malaman da suka ɗauko wannan tsarin a halin farko saboda haka za ka ga abubuwan duk da yadda ya kafa ya tsare sai su shige musu wallahi wannan na daga abin da muke faɗi ba a fahimtar mu a duniyar ahalus sunnan Najeriya cewa malaman ahalus sunna da suka gabace mu a ƙasar nan su malam Bakar Gumi ba ilimi muka fi su ba ba tsoron Allah ba ba iyawa ba ba dacewa ba zamani ne suka yi wanda yake da ruɗani da yawa to ruɗanin ya yi yawa su buga da hannu da ƙafa su daki wani da buki wani da ƙeya amma su kan sai ka ji sun fada cikin wani to in muka zo muka ce malawa bakar gumi ya faɗi kaza ba daidai bane sai a ga a yanzu kunin har kun san dodon da shi bai sani ba a'a abin ne ya musu yawa a lokacin su buga nan su buga nan amma duk da haka sai wani abu na haka sai ka ji cikin su wani yana wata kalmar sai ka ji ta saba ma tsarin sunna to in ka ce ba daidai bane sai ce malawa bakar gumin ne ba daidai ba eh yanzu kai ka fi shi sanin daidai a'a su ne su ne na farko to duk wanda ya zo abu na farko jama'a zai iya kokarin shi amma sai wasu abubuwa sun kubuce mishi to wanda ya zo daga baya shi ai yana ɗauko wancan aikin ne sai ya ƙarasa don haka ka duba ka gani idan uwar gida ta tsaya ta tankaɗa gari idan ƴar ƙaramar ƴarta ta zo ta sake tankaɗa ta biyu sai a ji na ƴar ya fi na uwar laushi amma limanin hasanatil ula lil'um wane ne ke da alherin farko uwar ce don da ba ta wancan guri-gurin ta tace da wannan ci ita ma ta zo sai an yi nata haka saboda haka ya kamata mutane su gane dole da muka taso mu muna da'awar sunna a ƙasar nan muna da'awar salafiya mu ma yanzu da muke in aka tafi aka tafi wasu za su gano wuri kaza mun yi kuskure wuri kaza mun yi kuskure wuri kaza mun yi kuskure dan mu ma din har a yanzu akwai matsalolin da suna zama mana cikas wajen mu matsa gaba to zai zama waɗanda za su zo daga ƙarshe-ƙarshen al'amari zai zama matsala kashi ɗari sai su tarar da kashi biyu to sai zama yanzu su tsabar karantar da sunna ce shi yasa sai ka je ka ga malaman mu a Saudi Arabia duk in aka kai musu labarin yadda muke da awa sai suke ba haka ake ba ba mu iya ba sai ni dariya sai mu ce ba komai saboda ne su fa kuma su Muhammad bin Abdulwahab sun gama musu aikin shekara ɗari biyu to yanzu haka duba littafan su ibnu abdulwahab sai ana ganin hadisan ƙarya da ifan hadisai alkaza alkaza sai ake to wannan dai imamu da'awa ne amma akwai kuskure in aikin ne nan yawa a lokacin to kai kuma yanzu ka taso duk abin da ike matsala ne shekarar da muhammad bin abdulwahab ya fama da shi yanzu babu wannan abin ko misƙala zarratin a saudiya yanzu akwai malamin da an haife shi ya girma a saudiya ya kusan mutuwa yana shekara saba'in yanzu ko tamanin amma tun da yake bai taɓa jin an gabda tuntuɓe an kira sunan wani shehi ba tun da yake bai taɓa jin an ce dan Allah dan wana ba dan Allah kawai ya sani in ya ji ka kana wa'azi kana cewa bin halatta a ce don wani ba bin lahin da zai ce ka fi ka zafi kai a hankali mana da ka faɗa musu a hankali za su bi ce baka san ko kun fahimta jama'a shefa waɗanda yara da ke tafiya karatu in suka dawo su ma sai su da da cewa ai malam malaman mu suna cewa kuna kaza kuna kaza sai in ce ba komai kafin su karantar da mu ku mu suka karantar suna ta faɗa mana amma muna cewa wanda yake wata bai iya tsayawa ba mutum ya bare saudiya ya zai zauna a najeriya akwai malamin mu'alif zaharani yana isowa kano sai ya hangi kasan jirgin sama mace da suke sai sun kuyi da kansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fara kuka aka kai shi hotel aka aje shi ana aje shi sai mai hotel ya zo yana jajjara ɗaki sai aka kunna mai talbiji sai da hoton mace ce na lillahi inna lillahi wa sai ta kuka tun da kwana bakwai tun da ya tafi shi kenan ko bana ko bara mun je aikin hajji na je na same shi yace har yanzu kasar ku tana nan da yadda matan nan suke nace sai abin da ya karu yace inna lillahi wa inna ilaihi yace ku rinka yawa ta istighfari shi ya ce wallahi tun da yake bai taba ganin mace da skate ba ba talbijin a gidan shi jaridu irin na khali'a da duk babu bai taba gani ba bai taba gani ba yanzu shekarar shi 89 bai taba gani ba to nan ko limamin arafa ne arfa ne shi sa wasu abubuwan in ce da mu iya ba zai mu ce to babu komai insha Allah za za mu iya za a abin nan akwai akwai yanayi Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan magana sai malam yake cewa wa qala inda tafsir al-ayati al-wahida wal arba'ina wal rabi'a wal arba'ina min suratul naml da yazo zai fassara aya ta 41 zuwa 44 cikin suratul naml sai ya ce wa qad dhukira fi qissati malikati saba' asaran ɗawilan hakika an ambaci wata kissa mai tsawo game da sarauniyar saba kissan nan aka ambaci wani asari mai tsawo an ibn abbas daga ibn abbas wasafahu bi annahu munkarun gharibun jiddan sai ibn kasirin ya siffanta wannan asari cewa munkari ne kuma gharibi ne wato ba'ifi shi yake nufi da gharibi anan jiddan sun maƙala sai ce wal aqrab abin da yake kusa da daidai shi misli hadhihi siyaqat game da irin waɗannan kwararo labarai annaha mutalaqqa an karɓo su ne ko an an ɗibo su ne an ahlul kitabi daga ahlul kitabi mimma wujida fi suhufihim waɗanda aka samu a cikin littattafan su karwayati ka'ab wa wahab kamar riwayoyin ka'ab da wahab waɗannan ka'abul ahbar da wahab ibn munabbih malamai ne na yahudawa sai suka musulunta da suka zo kuma sai zama suna da tawajud wato suna da ƙoƙari wajen karatun addinin musulunci kafin wani lokaci kuma sai gasu sun fara karantarwa to sai abubuwan yana ruɗe musu sai suna ɗibo yancin shirin suna haɗawa da karatun addini daidai ko kun fahimta shi ne yake cewa galibi kamar riwayoyin ka'abu dan ahbar da wahab dan munabbi sai ce samahahumullahu samahahumallahu Allah ya yafe musu fima naqalahu ila hadhihi al-umma game da abubuwan da suka ciro zuwa ga wannan al'umma min akhbari bani isra'ila na daga cikin labaran bani isra'ila akwai wasu maganganu da na rinka faɗi yau kusan shekara sha biyar zuwa sha bakwai a garin maiduguri jama'a sai bare bare waccan zuwa bana suke cewa malam albaniya daɗe yana faɗin maganganun nan don bana muka haɗu da malaman su amina a wurin aikin hajji suka ce akwai wasu maganganu ka daɗe kana faɗi sai daga baya bayan nan magan su cewa idan dan bid'a ya tuba ya dawo sunna kar a sake ya hau mimbarin musulmi ya tuba eh to waje Allah ya karbi tuban shi amma duk karatun shi kada ya hau mimbarin musulmi akwai hadari don bid'a tana da zaki ga wanda ya dandana ta in ya batta aka tafi aka tafi sai da yana dan waiwayanta yana dan to da ya samu dama musamman ya sami yan bana bakwai sai ka musu waɗannan mutanen ku karanta tarihinsu a cikin wannan littafin sayar alamin nubala da shi wahab da shi ka'ab za ku ga irin yadda zahab ya gudanar da tarihinsu gaskiya kiristo yahudawa ne kuma malamai ne ba su daɗe da musulunta ba kuma sai ga su akan mimbarin musulmi sai suka yi ta yaɗa irin waɗannan shine ibn kafir ke cewa galibi an samo waɗannan ne daga riwayoyin su yace amma Allah ya yafe su don musulmi ne Allah ya yafe su game da irin waɗannan labarai na bani Isra'ila da suka yi ta kawo cikin wannan al'umma ina fatan an gane min al-awabid wal ghara'ib wal ajaib na labarai waɗanda suke ba daidai ba ko labarai waɗanda suke masu rauni ko labarai waɗanda suke na abin mamakai da yawa mimma kana wa ma lam yakun na labaran abubuwan da ba su faru ba da abubuwan da za su faru kun san a cikin labaran su ne aka sami riwayoyin hadisai waɗanda aka danganta cewa ga san da za a yi tashin alkiyama har suyuti ya zo ya rubuta littafi ya sharhin irin waɗannan hadisan sai ga shi yanzu tun an wuce wannan lokacin kuma ga shi mun ga duniyar ba a yi tashin kiyama ba to yanzu zai yiwu a ce qur'ani ko hadisi ya faɗi magana ko ba ta tabbata ba sannan mai qur'ani ya faɗa mana game da tashin alkiyama yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha qul ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saboda haka qur'ani bai bayyana lokacin ta ba hadisi bai bayyana lokacin ta ba sai ga wasu riwayoyi suna cewa nan da shekara ɗari kaza za a yi tashin alkiyama abin mamaki sai ga shehu abdullahi yanzu ko kuma shehu dan fodiyo ɗayan biyun su don na yi aikin ta hakikin littafi yanzu ba mu iya tuna kowanne ɗayan su shi ma ya rubuta littafi yana tabbatar da irin waɗannan labaran kuma an wuce lokacin kuma duniyar bata tashi to zai yiwu a ce Allah ya faɗi abu ko annabi ya faɗi abu mustaqbalan kuma a ce lokacin yayi abin bai faru ba to kaga ya nuna ba daga Allah bane ba daga annabi bane sai da haka sun rinka kawo wasu abubuwa masu ban tsoro da masu ban mamaki da masu rauni waɗanda suka faru da kuma waɗanda suke cewa za su faru mimma urrifa na daga abubuwan da an sauya su ya biddila an canza su ya nusika wasu abubuwan an shafe su sai ya ce wa qad aghnana Allah subhanahu an zalika bima huwa asah minhu Allah ya wadatar da mu game da waɗannan abubuwan da abin da yake ingantacce ne wa amsa da abin da yake mai amfani ne wa audah da abin da yake a sarari yake wa ablab da abin da yake shine yafi komai kaiwa matuƙa shine alqur'ani walillahi alhamdu wal minna godiya da baiwa duk suna ga Allah kun ji abin da ibn kathir ya faɗi da yazo fassara wannan aya wa qala inda tafsir al aya ko as-sadisa wal arba'ina da yazo tafsirin aya ta 46 min suratul ankabut a cikin suratul ankabut بعد أن روى الحديث bayan ya ruwaito hadisin. إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم إذا أهل الكتاب suka baku labari kuma da yace kar ku gaskata su kuma kar ku kayyata su qala sai ibnu kafir yace thumma ya'lam ko kuma thumma ya'lam to fa amma asali anna akthara ma yatahaddathuna bihi ghalibuhu kadhib ta kamata a san mafi yawan abin da ahlul kitabi suke faɗi ƙarya ne wa buhutan kuma ƙirƙirarriyar magana ce لأنه قد دخله تحريف saboda sauye-sauye ya shiga cikin al'amuran wa tabdilin da kuma musanyawa da wasu abubuwa wa tabyirin da kuma ɗaukar wani abin a jefar da shi ko a kawo wani abu madadin shi wa ta'awilin da kuma murɗe ma'anonin maganganu duk ya faru a cikin addinin su malam yake cewa wa ma aqalla sidqa fihi wa ma aqalla sidqi fihi menene karancin gaskiya da ke cikin waɗannan maganganu ma'ana akwai karancin gaskiya a cikin maganganun da suke ɗaukowa summa ma a kalla fa'idatihi sannan wacce irin karancin fa'ida ke cikin shi ma'ana in ma akwai fa'ida to yar kaɗanci lauka na sahihan ko da ya inganta ko da ya inganta fa'idar shi kaɗanci wato duk wani abu da ka gani game da addini in dai ba ba qur'ani da hadisi to ko da kana ganin shi akwai fa'ida ya inganta ko to fa'idar kaɗanci kuma wannan fa'idar ko baka same ta ba kai asara komai a duniya da lahira ba kenan ba fa'ida ce wadda za a ce an rutsa ido sai an mutu an yi rai akan ta ba wa qala inda tafsirin aya at-90 ba'd al-mi'ah al-ula min surat al-a'raf da yaje fassara aya ta 190 bari ku ji abin da yace thumma akhbaruhum ala thalathati aqsam yace to sannan labaran bani isra'ila fa nau'i uku ne faminha ma alimna sihhatahu daga cikinsu akwai waɗanda muka san ingancinsu me yasa muka san ingancinsu bima dalla alaihi dalilu min kitabillahi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam saboda dalili daga littafin Allah ko sunnan manzon Allah sun nuna ingancin shi wa minha daga cikin su ma alimna kadhibahu akwai abubuwan da kuma mun tabbatar da cewa ƙarya ne bima dalla ala khilafihi min alkitabi wa sunna aidan saboda qur'ani da sunna sun nuna ainihin wato sabanin shi misali kamar yadda nake cewa in kuka karanta wani littafi wanda malam abdurrahman dimashqiya ya yi shi malam abdurrahman dimashqiya wani malami ne asalin shi indiya ne malami ne na addinin musulunci kuma dan boko ne don za ka yi mamaki lecturer ne na a physics tsawon rayuwar shi za a shi yana wa'azi a cikin tasha ainihin wato huda to ya yi wani littafi lokacin da salman rashid ya zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya san cewa salman rashid an sa shi ne kuma ya san waɗanda suka sa shi su ne kiristoci da yahudawa sai ce to mu ba za mu zage ku ba ba za mu zagi addinin ku ba ba kuma za mu zagi littafin ku ba amma bari mu bar littafin ku ya faɗi irin abubuwan da ke cikin shi sai sanya wa littafin let the bible speak a bar babul da kanshi ya faɗi ya ringa ɗibowa sai ce a cikin deuteronomy a cikin kaza a cikin kaza a cikin kaza an ce kaza an ce kaza misalin kistoshin da suka shahara an ce annabi lutsu ya taɓa shan bazmi ya bugu yana da 'ya'ya manya balagagu 'yan mata ya lalata da su yanzu wannan magana Allah ce yanzu mabiya wannan magana su ne za su wulakanta alkur'ani a cikin wuri kaza da wuri kaza aya kaza sura kaza an ce annabi yakubu ya dambe da Allah kuma ya naushe Allah ya ka da shi ce subhanallah wannan ya daidai da magana Allah to mabiya irin wannan magana don sun zagi alqur'ani ai ba su san karama magana Allah ba ko kun fahimta jama'a to kun ga yanzu wannan idan ka karanta wannan kai tsaye ba sai ka je wani malami na hadisi ya ce maka ƙarya ne sai ka ce ƙarya ne ko da da larabci ka gani a rubuce me yasa za ka ce ƙarya ne saboda yana nuna annabawa ba su da isma ba su da tsari to annabawa kuma qur'ani ya tabbatar da cewa tsararru ne suna da mutunci ba su to duk wani labari da ya zo nuna rashin mutuncin su to kawai sai ka karyata shi idan ka karanta sai ka ji kissa oriya yanzu kissa oriya akwai wata rana a ƙasar nan na sauraron tafsirin wani malami babban malami ya ɗibo kissa ya ɗibo kissa yana ba da ita dalla dalla kai shi kanshi sai je gama yake kai ko da fa kada in yi tafassaba aka ce ya yake kai mu je dai mu je dai malam Isa waziri ne Oriya din nan wani kwamandan soja ne na Annabi Dauda a yadda kissa take ta zo a cikin Babul ne amma tana nan a cikin tafsirai kwamandan yaƙi ne na Annabi Dauda yana da matar shi kwaya ɗaya amma kyakkyawa mai azababbiyar kyau sai Annabi Dauda wai ya hausa ma zai yi abin nan sai ya hange ta tana wanka sai tambaya matar waye wannan kaza kaza aka ce ai mata oriya oriya ne yake da mata irin wannan eh to a shirya yaki a sa shi a gaba kuma in aka je a tabbatar an kashe shi a lokacin annabi dauda yana da mata casa'in da tara amma kuma ya sa rai akan a kashe mai mata ɗaya don ya auri wannan ainihin abin nan ko kun fahimta to suna kawo wannan isar fa a daidai inda kissa annabi dauda din nan take a cikin alqur'ani inda Allah ya karfe ta da cewa fakarra raki'an wa ana a inda ainihin in dakhala alai menene in hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'ja wa min na'jatun wahida ni ina da wannan yana da akuya 99 ni ina da kwaya daya amma yana ta husuma da ni wai sai suke cewa kissa ƙoriya ce Allah ya ɗullo mishi da ita ta haka saboda annabi dauda ya bani ya kaza ya kaza ya kaza za ka ga an ɗauko babin ne an fassara alƙur'ani da shi kuma in aka fassara sai ka ga abin kamar ya tafi ƙinƙe da ƙinƙe shi yasa wallahi dole ne matasa ku dage ku yi ilimi na tafsiri saboda tsakani da Allah kun ga Najeriya nan wallahi ku bar ganin yadda ta damalmale za ta gyaru to in kana tunanin wai tunda ta zama da malmalalliya ka je ka da malmalallan karatu wallahi nan gaba lokaci zai zo wanda wallahi duk wannan hayaniyar tafsiri ko ba wanda zai hana ka kai da kanka ne zaka ce kai declining zaka ce kai retire saboda ne saboda ka tabbatar da cewa nagartar tafsirin ka bata kai tafsirin da kai kanka kake ji daga bakin masu tafsiri ba to ke da dama akwai masu rudani irin wannan in ka tashi ka ji ana da malmalallen karatu kai ma kawai sai ka ga babu bukatar kai sai ka tsaya kayi special karatu kai ma kawai inda akuyar gaba ta sha ruwa ta baya ta sha mu zai faru daga baya lokaci zai zo kowa ya ga abin da ya faru ga yan boko yan primary seven a Najeriya da in sa gama primary 7 musamman ne da ke muciya ce tabi daurawa sai a ɗauke shi aikin NPC ko a ɗauke shi aikin railway shi ke nan yana ɗago garago ana cewa yana kune boko yana rawa yana jin daɗi ana ɗaukan jarida sai 'yan matan da suka ga dama za su aura saboda yana aikin railway ai ɗan boko ne an ba shi lada an ba shi kaza bayan shekara ashirin sai ya zama ba wai ɗan primary 7 ba ɗan secondary na bai da amfani sai aka zo yanzu wanda yake da digiri da masters ma yana nan yana roƙon arziki a samu a saɗaɗa shi a wani wuri ne nan rinka samu ko da dubu takwas ne a wata haka ne ko ba haka ba saboda haka wallahi yanzu in an ce mai primary 6 certificate mai primary 7 certificate ya fito neman aiki zai fito amma doka aka hana to shi ne Allah zai kai mu ran dan aka ce zo ka yi tafsiri zaka ce a na haƙura na yafe ka gudu ka bar ladanka saboda me kana jin gogaggun malamai na tafsiri kai da kanka zaka don haka ku tashi ku yi karatun da ake kiran shi standard karatun da ya kai yadda ya kamata to sai ya zama zamani na zuwa kana ƙara gaba kana ƙara gaba kana ƙara gaba wannan shi ne abin da yake daidai jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka sai malam yake cewa ko yamin ha aha yamin ha ma zuwa mafkutun anhu ibn kafirin yace daga cikin irin waɗannan kissoshi akwai waɗanda suke ba za ka iya ƙaryata su ba za ka iya gaskata su ba don shari'a ta yi shiru ba ta ce komai game da su ba malamin yace fa huwa al-ma'zum fi riwayatihi to wannan ne aka yi izini a ruwaito shi bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam izini ya zo ne da magana annabi da yake cewa haddithu an bani isra'ila wala haraj ku ba da labari daga bani isra'ila babu laifi wa huwa alladhi la yusaddaqu wa la yukazzabu shine wanda ba a gaskata shi ba a iya ƙaryata shi بقوله saboda ya ce fala tusaddiquhum wa la tukazzibuhum kar ku gaskata su kuma kar ku ainihin ƙaryata su sai malam yace wa hunaka haka ne qissatun tawilatun jiddan yace akwai wata doguwar kissa mai tsawo kwarai da gaske rawahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya rawaito ta fi babin tafsiri a cikin babin tafsiri min as-sunan al-kubra na littafin shi as-sunan al-kubra Allahu akbar bari ku ji ibn kasir abin da yace yace allati lam naraha littafin da bamu taba gani ba dan a zamanin su har zuwa wannan zamanin ba a buga wannan littafin Imam Nasa'i ya rubuta Sunan al-Kubra da ya rubuta ta sai ya kai wa sarkin garin su sai sarkin yace duk abin da ke ciki ingantacce ne sai ce a'a sai ce to ka ware mana abin da ya inganta shine sai ya tsukuro daga cikin ta sai ya rubuta wannan al-mujtaba wadda ake ce mata sunanin sugura to sai zama an ci gaba da buga sugurar an daina buga kubra to amma ibn kafirin wani ya taɓa ɗauko wannan kisa daga wannan littafin shi ne sai yake cewa sunan kubra allati lam naraha wadda mu da mu ganta ba bari ku ji abin da malamin da ke ta'aliki a ƙasa yake cewa malam yace haza kana fi asr shaykh rahimahullah wannan a zamanin malam kenan a zamanin ibn kafir kenan Allah ya ji dan shi haifu lam yatayassar tab'uha hina baka a lokacin da ba a samu damar buga ta ba ita wannan sunan kubra amma al'an yace amma a yanzu fa fa hiya matbu'a an buga ta mutadawala kuma tana nan tana yawo bi aidi tullabil ilm a hannun ɗaliban ilimi walillahi alhamdu wal minna godiya ta tabbata ga Allah kuma baiwa ta Allah ce kun ganta nan gaba kun ganta yanzu ka ganta asalin mujalladi goma aka buga ta muna da bugu mai mujalladi goma amma wannan bugun ƙarshe ne da aka yi mata sai aka matse ta ta zama mujalladi uku to wannan shine littafin da alimamin nasa'i ya fara rubutawa ya rubuta ya kai wa sarkin garin sai sarkin ya sa shi da ya tace shine da ya tace shine sai ya rubuta ita wannan almujtaba sunan sughra ko mun fahimta jama'a to abinda ibnu kasir ke cewa wadda ba mu taba ganin ta ba to kun ga abin da nake faɗi yanzu ibnu kasir duk karatun shi bai taba ganin wannan ba yanzu mu gata a hannunmu wannan yana nuna mun fi shi ne shi ne kawai yanayi ne yakan hukunta wasu abubuwa waɗanda dole ka amshi abin da yanayi ya hukunta kamar yadda na kan buga misali sai ainihin ka kammala makarantar sakandare sai ya zama duk garin ku ba jami'a sai babanka ya ce ba za ka tafi nesa ba na ka sai a maka aure shi kenan sai ka haƙura kana nan da hazaƙar ka sai ka haifi ɗa sai zama a lokacin nan za a iya barin shi ya fita jami'a wani wuri ko kuma akwai jami'a a garin sai zai jami'a yanzu kai idan su rashin kokari ne da rashin cin jam ko waye ya hana ka zuwa jami'a yanayi ne ya hukunta so ashe ɗanka ba zai faɗa cewa ya fi ka kokari ba ne shi yasa don haka yanzu ba fin su ibnu kafir muka yi ba amma yanayi ne ya hukunta ga shi muka samu abin da ba su samu ba to sakamakon haka za mu iya zuwa da wani abu wanda ba su zo da shi ba kenan ba zai zama hujja ba in mun zo da wani abu sai a ce a waɗancan na baya ai sun fi ku me yasa ba su faɗi kaza ba wannan ne bai kama ba jama'a kun fahimta da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu yace to akwai wata doguwar kissa wadda Imam Nasa'i ya rawaito ta a babin tafsiri a cikin As-Sunan al-Kubra littafin da mu ba mu samu damar ganin shi ba وابن أبي حاتم حكى ابن أبي حاتم ما يرويت من قصة في تفسيره أتكن لتافن شنو تفسيري عن ابن عباس لدى ابن عباس ما فات أنغاني ويسميها الحافظ ابن كثير تكون أصل وجه مدن ما أحمد شاكر ميكي يمتع أحمد شاكر مينا با ابن كثير يكي مدن ديجا سنن الكبرى با جنسي يزيني زي كان مدن ابن كثير Ahmad Shakir ko yanzu bai wuce shekara 60 da rasuwa ba domin wannan sunan kubra ba a fara buga ta ba sai kamar shekara 15 da ta wuce shekara 15 da ta wuce amma kaga Ahmad Shakir kuma yana daga cikin manyan malaman hadisi shi yasa yanzu aka yi wata hikima hatta littattafan da har yanzu ba a buga su ba ko to amma an sajjala su akan soft copy na kwamfuta yadda za ka ga littafi gashi akan kwamfuta amma duk duniya ba a taɓa buga shi ba saboda an sajjala kusan duk makhututat ko mafiyancin makhututat din akan kwamfuta ana kokarin a buga su akan takarda to kafin nan shine ake fara buga su ana yada su akan sidina na kwamfuta ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya mana taimako to malam yake cewa haka ibnu abi hatim a cikin tafsirin shi ya ruwaito ya yusammiha al-hafiz ibn kafirin ibn kafir yana kiran wannan kissa doguwa hadisul futun hadisun fitina saqahu bi tulihi inda tafsir qawlihi ta'ala da yazo sai da kwararo wannan kissa gaba daya ina fata an gane wa fatannaka futuna ina fata an gane min al-ayati al-40 min surati taha aya ta 40 cikin surati taha ثم قال ثم قال في ابن كثير da ya gama kawo min kisa sai yace wa huwa mawqufun min kalam ibn Abbas yace amma fa wannan magana ba ta annabi bace daga ibn Abbas ce take walaysa fihi marfu'un illa qalilun minhu sannan cikin duk tsawon maganar babu yadda take daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yar kada wa ka'annahu talaqahu mimma ubiha naqluhu min al-isra'iliyat sai shi ibn kafir yace kamar ibnu abbasin ya ɗauko wannan magana ne daga cikin irin jeren abubuwan da aka halatta a ɗauko su daga labaran bani isra'ila an ka'abul ahbari aw ghairihi ko dai daga ka'abul ahbar ko daga wani shi dan ibnu abbas yana yi riwaya daga ka'abul ahbar dan haka ba duk abu ne za a ce daga ibnu abbas sai ka ce ai an ce shi habarul umma shi tarjumanul qur'an a'a sai a ga أين مصدر ابن عباس إمام مصدر شيدة جعناه رويتو بدا النبي من سي أبو بتاء إنجنتا أبدا كأب الأحبار من سي أتيتو علامة تنبيع كوتا إنجنتا سي أتي أما إسا في إسرائيلية يا يا تكي تاي بيبي كوك وتا سابا don wata isa za ta tabbata ka abul ahbar din ya faɗi ibnu abbas din ya ruwaito amma kuma aka gwada ta sai a ga tayi kawo wato ba ƙarya aka yi wa ka'abul ahbar din ba ba ƙarya aka yi ibnu abbas din ba ta tabbata daga ibnu abbas din ka'abul ahbar din kuma ya faɗi amma daga ina aka samu matsala tsakanin ka'abul ahbar da inda ya ɗauko shi ne ya ɗauko cikin littattafansu in kun gane wannan wannan ita ce amsar matsalar ɗazu na samun hadisin ƙarya a cikin musnadul imam ahmad hadisin ba maƙaryaci ne ya ruwaito shi ba mutumin kirki ne hadisin ƙarya ya sulluɓe ya ruwaito shi ko kun fahimta jama'a mun tattauna nan cikin kasusuwan da muke karatun alba'is hafiz don haka ku kiyaye akwai maganganun da mutumin kirki ne zai faɗi amma ita maganar ba ta tabbata ba ya aka shi ne ta sulluɓe mishi ko kun fahimta jama'a shi ne ta ƙwace mishi sai ta zabto cikin aljihun shi malai ce wallahu alam Allah shi ya fi sani وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي ابن كثير يتي ناجنا لمن ميسونا أبو الحجاج المزي زي أنفاني دا wannan damar duk da yake tafsirin alqur'ani muke yanzu an dan tattauna mana wannan matsala jama'a kun ji cewa al-hafiz al-mizzi malamin ibn kathir ne kana nan kuma sai ka ji ibn kathir ya ce na ji malamin mu zahabi ya ce kana nan kuma sai ka ji zahabi ya ce na ji malamin mu mizziya ce kana nan kuma sai ka ji ya ce mizziya ce na ji malamin mu zahab ya ce sai ka ce to wai wannan abin yaya ne a'a makarantar ibnu taymiya yadda ta faru ibnu taymiya ya kokari ya dauke musu girman kai dan haka kai dalibi ne eh a makarantar to kai dalibi ne ya faru cewa baka iya adab ba baka iya adab ba amma cikin ɗaliban makarantar wani ya iya adab sai ibnu taymiya sai tattara ku sai tura ku ya koya muku adab sai zama cikin ku da ya koya muku adab shi wannan ku kuma akwai wani da ya iya fiqhu wanda shi kuma da ya koyar da adab bai iya ba sai a ɗauko wancan sai karantar da fiqhu sai kuma ka ji malamin can na adab ya zama ɗalibin fiqhu a nan don haka sai ka ga ibnu kasir ibnu kasir shi kan karamin su ne don ibnu kasirin yana cikin ɗaliban ƙarshen sahu a makarantar ibnu taimiya yaro ne ɗan ƙarami ma'ana ku tattara buta alwala ku haɗa shimfiɗar sallah irin su ne su ibnu kasir ana ganin su kamar ba wani abin nan bane to don haka ba za ka ji shi ibnu kasir ya karantar da zahabi ba ba za ka ji ibnu kasir ya karantar da mizzi ba amma mizzi ya karantar da ibnu kasir mizzi ya karantar da zahabi zahabi ya karantar da mizzi to jama'a wannan system din shi muke kokari mu sa a makarantar nan domin kawai wannan shine alkhairi shine babu wani amfanin ban iya kaza ba kuma in ce tunda ni na taba koya maka nahau kuma kai din nan yanzu ka iya balaga da nakal kuma in ce ba zan zauna ka koya mini ba baka da dalilin da zaka ce ni kuma na iya tajwidi eh dan ka koya min balaga da nakal kai kuma ba za ka koya ba za ka zauna koya maka tajwidi ba duk al'ummar da aka same su da wannan siffa ta cuɗanni in cuɗe ka za a same su na farko suna da albarka na biyu suna da gaggawar samun ilimi saboda madadin sai ka tafi Kano wani ya koya maka fiqh a makarantar ku akwai wanda ya iya risala sai ka zauna ya koya maka dan haka a daidai lokacin da shi yake koyar da ku adab da magariba da isha kai kuma sai ka zauna ka koyar da shi fiqh bayan la'asar sai zama a cikin wata shida sai a ji waɗannan sun iya fiqh da ba su iya ba waɗannan sun iya adab da ba su iya ba kafin shekara sai kaga an samu malamai a makaranta wannan ba zai yiwu ba da farko tukuna sai ya zama akwai ikhlasi a cikin neman ilimin ka haka ba za ta yiwu ba sai ya zama dukan ku Allah kuka sawa shi yasa jama'a gaskiya 'yan uwanmu na darul hadisi a kaduna suka samu matsala har tsakani da allah suka tura ni gaban goyon yanzu kawai na ce gaskiya ba zan samu damar ci gaba da karantar da su na zo ne musu tsari tun kafin yi muku tsari a nan su na farawa amma kar a manta faran juma'a kaɗai nake da darasi da su na zo na raba mata na basu juma'a maza na sa su alhamis ana na ana tafiya lafiya lau karatu yana daji sai na ce musu to amma allah ya kai mu baɗi a lokacin 2010 kenan na ce to makaranta za ta koma kwana biyar kuma zan karo malamai bandari wasu a nan kaduna wasu kuma a zaria don haka na sai sabuwar mota saboda makaranta malaman da za su sau daga zaria an ɗaukan musu driver da lokaci ya yi za a ɗauke su a kawo su za su yi muku karatu da zarar lokaci ya za a mai da su kun ga ba ku da matsala ni kuma ranar darasi na in ta yi in zo in aka tsara haka tas na tsara musu balaga sarf na hau wane ne komai muka tsara musu kafin fa ku a fara labarin ma za a yi naku kawai da lokaci ya zo kawai sai suka yi taro suka ce gaskiya su a gaya malam in dai ba malam ne zai karantar da su ba gaskiya su ba za su zo ba na ce dambe duk mutumin da ke sa ran in ba ni zan karantar da shi ba to na farko tukuna ya tafka kuskuren da bai taba yi ba dan aka waye gari gobe na mutu kuma ba shikenan kurunkus shi da karatu har abada kaga shedan yayi mai cikin da ba uba idan kuma yau ni a yadda nake tsarawa jama'a yanzu fa na ɗibi darussa da yawa ne don me don matakin farko ne ana tafiya jama'a ina rage wa kaina aiki ana tafiya ina rage wa kaina aiki zan wayi gari darasi ɗaya zan karanta sauran darussa kuma wasu su karanta shi ne makaranta don haka ko ba wane makaranta za ta ci gaba amma wane ne kaɗai malami wane ne kaɗai liman ran da ba shi fa sallu furada ko kuwa saboda haka gaskiya na ce musu to gaskiya wannan abin kun yi kuskure aka zo kamar sun karɓi nasiha aka zo aka tsara ni na ɗauka wasu suka ɗauka kawai duk sai suka zame sai suka zame muna da kusan mutum ɗari da talatin da tara sai suka koma ba su wuce mutum ashirin ba to da su fa gaskiya sai ni kuma waɗannan ashirin ɗin ma sai irin da zan je
sai na ga to gaskiya saboda Allah waɗannan tsakani da Allah ba su yi kansu adalci ba kuma gaba ya nuna ba su fahimci darul hadis ba san ba su fahimta ba to shi kenan dai kawai sai abubuwan suka fara fita kaina kai suka fara fita kaina na ga kuma ina da too much commitments ina da ayyuka da yawa anan shi ne kawai mako biyu da suka wuce na je na tara su na ce musu to gaskiya ba za mu ce mun rushe darul hadisi a Kaduna ba amma ni dai na daina zuwa tukuna har sai na gama gina ta zariya na gama shirya ta tsaf ta ɗauki tsarinta sannan in na samu kuɗi mai yiwuwa zan zo in gina a kaduna in na gina in gama tsari na tsaf wanda ya ga dama ya zo ya jaddada registration ɗin shi a bisa wannan tsarin wanda bai ga dama ba kuma ya gaba sai a share sunan shi don haka haka muke yanzu na daina zuwa sam in mun kammala nan na samu kuɗi zan je in sai fili a inda nake so a gina makaranta da tsare-tsare da malamai sai dai ka shigo kawai amma wancan saboda karan farko ne duk abin da aka fara shi daga farko ko na zai zama malami ɗaya ne ko limami ɗaya in abu yakan kama kuma fa ana ƙarawa to kai ka ce ba za a ƙara ba to sannan ka gaya min yadda a nan zariya in ya zama kowa yana son sai ni zan yi darasi in ka tafi gwanda ma ɗaliban gwanda za su ce haka birnin kebbi ma haka kaduna ma za su ce haka to yaya zan yi zai yi saboda haka akwai abubuwan da ɗalibai sukan ɗaukar wa kansu na ƙarya ne to makarantar ibnu taymiya Allah ya albarkace ta su imamu zahabi su ibnu kasirin su ibnu abdul hadi da makamantansu zaka ga dukkan wannan ya karantar da wannan wannan ya karantar da wannan dan haka sai aka wayi gari a makarantar ko sai ka kasa gane wai cikinsu kowa malamin hadisi ne sai ka ce eh kowa malamin tafsiri ne eh kowa malamin nahawu ne eh kowa malamin dan